الحمد لله ولي الشافعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha bakwai ga watan jima'a da akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira na ba alaihi salatu wasalam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da hamsin da takwas za mu tashi darasi na ɗari da hamsin da tara hadisi na dubu ɗaya da arba'in da ɗaya a wannan littafi mai albarka allu'ulu wal marjan fi mattafaka alaihi shaytan inda za mu tafi kitabul fara'id littafi na ashirin da uku shafi na ɗari uku da sha bakwai babu alhaikul fara'id bi aliha fa ma baqiya fa li aula rajulin laka shi za mu tafi insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malin yake kitabul fara'id littafi ne da zai bayani akan wato al-fara'id jam'i ne na al-fariida fariidatan min Allah wato dole wajibi gado ake ne shi kuma gado baya tabbatuwa har sai an samu wasu matakai sai an samu rukunai fawarisun wa maurisun muwarisun aka ce cewa cewa ta samu rukunan nan kuma guda uku a samu magaji a samu wanda za a gada a samu abin da za a gada wannan su ne rukunan gado kaga idan babu ɗaya a nan gado ba zai tabbata ba zai tabbata ba sannan dole ne a sharaɗan sai an sami wato shi mautul muwarris wanda za a gada sai an tabbatar da cewa ya mutu sai an tabbatar kaga yadda wasu suke yi mutum ya ce baya zuwa ya fitina bari ya raba gado to sai ka ga batun ya fa kafar baya ya raba komai amma mota hawan sa bai bayar ba rigar jikin sa bai bayar ba wayar da yake ai yanzu ka raba gado ba a da yako gadon kwanciyarsa duk abin da kake amfani da su duk baka ba da su ba dan wai ka raba sauran wajen ka aiki fitina a iya wannan da ka bari su kadai za a iya fitina saboda haka babu wannan magana cewa mutum ya ce ai gudun fitina san babu shi dole sai an samu mutuwa shi za a ka'idar idan aka yi tafiya tsakanin ɗa da uba sai aka je suka yi accident aka rasa wanda ya riga mutuwa to ba gado a tsakanin su ba amma inda za a tafi ana cikin tafiya sai aka yi hatsari sai uba ya riga ya mutu da minti ɗaya ko biyu sai ɗan ya mutu to uba sai ya gaji ɗa ya ka zo rabon gado wannan gadon ɗan sai ya raba da uban sannan kuma saura wato gadon uba a kuma raba wa magada shi ne ƙa'ida sannan ba a yadda a tsarin gado ma ka zo mutum saboda shi ne kuɗi ne ya ce shi a shi baya so ba nan kuɗi na take ba taku uku ne yanzu kai ka zama biloniya ba ka zo inda mutum take in ba ka yi sa'a ba sai lokacin da kai ba ka da rai a ƴaƴanka wasu za su tazo su ce ba ba baban su amma idan ka taba duk kankantar ka ba wani to ka fita ka kore fitina gaba ɗaya shi sa ko da yaushe jama'a mu rika duba duk abin da kuka ga Allah ya faɗi je da kansa kaga da zakka da gado Allah bai kyale mutane su yi ba su gwada hankalin sa ba sai raba domin ya san abubuwa ne da fitina za ta iya fitowa to Allah ya raba ba ana fitina da bai raba ba fa للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون Allah ya ce maza suna da kasansu dangane da abin da iyaye suka bari da kuma yan uwa na jini walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu haka nan mata kuma suna da kaso da za su samu dangane da abin da iyaye suka bari ko yan uwa sai Allah yake mimma Allah dukkan kankan sa kawai ne zo yace za a ji yanzu gidajen sa Abuja da zai da wannan Afirkin a'a in aka raba sai ka ce to jama'a wannan da zona ne na ba wa wani shi ke nan ka kau da fitina ba yadda za a yi lokaci ya wato ya tsawo wani ya zo a cikin jikoki ya ce ai ba a ba kakansu ba ana samu ga justice na gani za a ga rigingimin da suka fi yawa gaba ɗaya a kotu kenan baki gado aure su ne 60 to 70 percent gaba ɗaya a cikin kotu baki gado aure su kenan to saboda haka kaga Allah yake min ma Allah duk kankantar sa auka sur ko yawa duk yawan sa nasiban mafruba saboda haka rabo ne wanda yake na wajibi farilla saboda haka ya kamata mu lura da wannan wannan ka'idar yaji za ma yake kitabul fara'id mun ce jami'i na al-fariza farizatan min Allah ayuti kuma Allah karjan da kai sai Allah ya cike da farizatan min Allah to mare yake babu babun da zai magana da alai kul fara'id bi ahliha ku tadar da gado ga waɗanda suka tantance a ba shine bi ahliha fama bakiya abin da ya ragowa za mu zo mu ji suwaye ma'abuta farilla aka ce cewa a wajen rabon gado ma'abuta farilla suwaye fama bakiya wanda ya ragowa fali aula rajulin sai a bawa aula wanda ya fi kusanci rajulin a bawa wani wanda ya fi kusanci da an tsaya iya rajulin din ko to mace da namiji sun shiga wanda ta fi kusanci za a ce ko wanda ya fi kusanci a wajen sai ba da yake zakari namiji wanda suke asirci asirci gunji namiji ba mace ba kawo ta ba li aula rajulin zakar saboda rajulin ya zo shi kadai unisex ne amma idan ana so a ware sai a bambanci misali dan ma ka rike sosai rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi wa iqamis salati وإيتاء الزكاة يخافون يوما رجال لا تلهيهم تجارة يا ماذا أجنبي آه ماذا da mata. wasu mutane ne Allah yake wanzu waɗanda kasuwanci baya shagaltar da su ko siye da siyarwa dangane ga barin ambatan Allah duk abinda wato ya taso ne ambatan Allah ne to ba sa wasa ne kamar yadda su a ce ka fi waya amsa kiran Allah asalin wayan nan dan me aka yi ta da mu kira ko na kira ka ko ka kira ko a kira ka inda zaka gane haka cewa tana da bin ka'idodin da na asali yanzu duk abin da kake yi in dai ba rubewa kai ba aka kira ka sai ya shigo sai kira ya shigo kana ta da nan nan gojin da yake kiransa facebook ɗinka kawai sai ka ji kira ba ruwan kiran nan da facebook zai kuto kawai domin asali dan wannan aka yi kana cikin whatsapp ɗinka tiktok ko ma ne kake instagram telegram kira zai shigo to so ake ka waya a wuce kiran Allah duk abin da kake ka kace in dai Allah ya kira ka musamman sallah eh hayya ala sala to kawai ya kutsa cikin kome kamar yadda kira yake kutsowa cikin waya yusuf da haka kaga wannan kenan ko kuma fi rijalun yuhibbuna an yatadaharu wallahu yuhibbul mutahhirin rijalun yuhibbuna an yatadaharu ba maza kawai ba ko kuma mutawadikin can shi shaf ne ba shaf cewa sabatin yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zilli da yake wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahsaha hatta la ta'lamu kimalu ma tunfiqu banda mace kenan hadda mace ita ba ta bada sadaka ta koyi ta yi ba dariya ba ba ta so kowa ya gani ita ba hadda ita shine rajulun wannan dai shine mahallin shahid da nake so mu kawo to sai yace um an ibn abbas radiyallahu anhu za mu bada misali ko ɗaya ne ko biyu radiyallahu anhu ma an karbo daga abdullahi ibn abbas Allah ya kara musu yadda an nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi tsira da abinci Allah ya tabbata a gare shi yace alhiqul fara'ida bi ahliha ku sadar da gado ga ma'abuta gada akwai ruwaya da ta zo da iktimul fara'ida bi ahliha to raba gado ga ma'abuta gado fa ma baki ya da abin da ya raguwa fa huwa li aula rajulin zaka sai a bawa wanda ya fi kusanci amma namiji to anan shine nake so in mana matakiya da abin da malai kawo a cikin rahabiyarsa malami rahabiya yana cewa wal warithuna min ar-rijali ashara asma'uhum ma'rufatun mujtahara wa wadanda za su yi gado can gurin da yace alhiqul fara'ida bi ahliha ku ba da gado ga waɗanda suka cancanci ma'abota barilla a maza guda goma ne wal warithuna min ar-rijali ashara a cikin maza wato mutum goma ne suke cin gado da barilla asma'uhum ma'rufatun mustahara sunayen su sanannu ne sun shahara sai ce ali ibn akwai da wabnu wabnu libni da dan da jika dan da namiji shi ma zai gado ma ba na zala duk yadda ya sako shine ba ba na zala agan za ka yi dan dan dan dan dan dan dan shine ba ba na zala duk inda ka tike dan dan dan abin zunubi to shine dan dan dan wa inna zala in dai bangaren namiji ne to yana cikin magada kun ji biyu wal abu da uba to can mun ji ali ibn shi dawa zai gada wa zai gada mahaifinsa wa ibn libni dan tsafa wa zai gada kaka ko sannan zai ce ma ma na zala wal abu sai mahaifin shi kuma zai gada ɗansa uku kenan wal jaddu lahu anan sai ya ce wal jaddu lahu da mahaifin uba shi sa ya ware ma jaddu lahu mahaifi na uba kaga domin wa kaka ka yabuwan kaka na uba domin kakanni ai guda maza biyu ne mata biyu ko to karka dauka duka har da mahaifin uwa iya na bangaren uba kawai shi ma yana cikin magana wa ina ala shi ma ko da ya hau sama baban baban baban baban aikai aikai shi ne wa ina ala dan wa in nazala nan kuma wa ina ala sai ce wal aku haka shi ma min ayyul jihati kana haka dan uwa ta kowane bangare yazo dan uwa kala uku ne shaqiqi li abin wa li ummi shaqiqi shine wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya li abin uba ɗaya shine mai martaba ta biyu li ummi kuma wanda ake uwa ɗaya kawai to kaga su ma wayannan gaba ɗaya suna gado min ayyul jihad yabi ta kowane bangare guda uku nan kenan kana kada anzala Allahu bihi alqur'ana yace wannan qur'ani ya saukar da yusikum Allahu wa lakum nisfu yastaghfirunaka lil rijali nasibu tuni ayoyin gado da wa bunul akhi da dan dan uwa to anan wato almudli ilayhi bil abi ya ya fita ma da amsa sai amma wanda aka shirya wato aka danganta zuwa ga bangaren mahaifi aka yanzu mun ce yan uwa guda uku ne ko akwai ribar ta ta ɗaya akwai ta biyu akwai ta uku to zai ce wanda suke da alaƙa da uba wa aka shirye dan uwa da bangaren uwa kawai wanda kuke uwa ɗaya shi sa muke gayawa masu cewa ai ɗan uba wannan da kake rainawa cewa uban ku ɗaya mahaifin ku ɗaya ya fi wanda kuke uwa ɗaya ƙarfi ga shi ne ya yi waje da shi ka ji ba a kawo shi ba wajen ƴan uwa wata kwata ba a sa shi ba wanda kuke uba ɗaya yana nan ai ya kori wancan wancan sai dai ladan gani ido to shine abin da yake wa bul al-aqil mudli ilayhi bil adi da dan anan dan dan uwa dan dan uwa danka kai da kake dan uwa to danka da wanda yake da hakikin sa da kai da kuke uba daya to shine aka gaya ma mu al-mudli ilayhi bil adi wasu ma makalan laysa bil mukaddis yace ka saurari zance ba zance ne na ƙarya ba wannan shine magana wala ammu haka nan shi ma ammi dan uwan mahaifi wa kokari wa bunul ammi da dan dan uwan mahaifi shi ma min abi ta bangaren mahaifi kawai fashkur li bil ijazi wa tanbih yace kai godiya ga abota takaitawa wa tanbih da fadakarwa an takaito ba a waka sai yace wa zauji da kuma miji shi miji wa zai gada matarsa ko wal mu'tiqu bil wala'i da wanda aka wato aka yanta bil wala'i da ba an gaya ba ahkamu mirasul wara salata kullun yufidu rabbahu al wirasa baya wala'un wa nikahun wa nasab ma ba'da hunna a walil mawarithi sabab dalilan da ke za a yi gado uku ne da ba baya nikahu wa wala'un wa nasab ko dai aure ko alwala yanci ko kuma nasaba wayannan da muka lissafo yanzu za ku ji inda za ta fada wa jumlatu dhukuri haula yace jumlan maza wayannan guda goma ne su ne wanda suke gado to mun ji maza to shine wato fama baqiya alihul fara'ida li ahliha a maza sai mata والوارثات من النساء سبع سيتي لم يؤي أنثى غيرهن الشرع su ba masu gado a cikin mata guda bakwai amma a nan kafin wuce in ka fasa ki nan zai baka sha biyar in ka fasa wannan goma me yasa saboda wajen dan uwa mu kawo guda uku shekiki li abin wa li ummi ko wajen ammi shi ma wajen dan uwa kai ƴaƴan ƴan uwa sai muka kawo dan dan uwa shakiki da dan dan uwa li abin ko ga biyar kenan muka kara haka ne to ya zama sha biyar amma goma ake cewa sai dai ka zo fasawa zai zama sha biyar to sai yace mata shi kuma guda bakwai ne bintul ita ya wa za ta gada iyayen ta ko sai yace wa bintul ibni da yar'a yar adiga amma ta wajen ta namiji yanzu idan kana da ƴaƴa hasan da husaira duk suka yi aure suka haihu to yar hasan ko dan hasan ko yar hasan tunda maganar mata miji ita ce za ta yi gado amma dan husaira ko namiji ne ba zai gado ba wane ne to shi ne abin da yake wa ummun mushrika da kuma uwa ita kuma za ta gajiwa ƴaƴanta ko wa zaujati sannan kuma da mata ta hudu wa jaddatun da kuma kaka wace kuma anan bari ku ji wani abu kakar da aka zo anan kuma ta bangaren uwa da uba duka kaka mace za su yi gado amma uba na bangaren uwa ba zai gado ba uba na bangaren uwa shi kuma ba zai gado ba amma kaka matan za su yi gado ta ɓangaren kowane ɓangare ta kowane ɓangare in dai kaka ce mace za ta yi gado amma uba na ɓangaren uwa shi ba zai kaka kai na ɓangaren uwa ba zai gado ba amma na ɓangaren uba yana nan a matsayin zama ba kuma ta ba shi yana nan a can ɗinsa sai ma da yake wa mu'tika da kuma wanda aka yi yanci shi ma ya shigo a wanda aka yanta wal ukhtu min ayyi al jihad kanat da yar uwa ta kowane bangare mun ga da fomulan na ai ta kowane bangare ta zo fa hadihi iddatuhun nabanat yace ga zuwa kuma guda bakwai su ma wa'annan jama'a an muka fasa um za mu gani in ka hada zai baka ma wal ukhtu min ayyi al jihad kanat kuma za su koma goma domin su ma an gaya ma ‘yar uwa ta kowane bangare uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ko ita ‘yan uwan duka ce shiga to wannan su ne wato waɗanda suke ma abota gado da ma da ya kawo cewa alhaƙul fara'ida bi aliya fa ma bakiya abin da ya ragowa kuwa fa li aula rajulin zakar bari mu bada misali anan mutum ya mutu sai bai ya'ya guda uku kawai maza ya za a da dukiyar gida nawa za ka tsada maza ya bari ina son fito da wannan misalin fa huwa li aula rajulin zakar ya za ka ta dukiyar bai da bar gada ta ya'ya uku kawai maza a ai abin da nake kawai wannan kai ka tsara ni abin da nake kawai abin da ya bari kenan a duniya ya'ya uku maza gida nawa gida uku sai bar mace ɗaya namiji ne gida nawa za ka saki gida uku da zakar fitil hafin ƙwasaye ina so in babu misalin wa huwa li aula rajulin zakari kawai sai ya zo sai ya mutu sai ya bar mahaifinsa mutum ne ya mutu ya bar mahaifinsa kun fahimta da kyau ko da da yarsa guda ɗaya da kuma babansa a kan wanda ya mutu kenan ko an gane misalin na kuwa mutum da ya mutu sai bar mahaifinsa da kakansa da ya guda ɗaya yarsa guda ɗaya ya fita yanzu me nace ma lura a cewa ne me nace ba kamar kai ba yawwa eh da kuma wa da kuma yadda to ya za a da dukiya ai ba yanzu ba wai zan san wani ya koruwa da nake ba mala aminu duk da cewa ta yi wa ko mala ta wace kot na gane ka gane karatun amma so nake in jiya za a raba gadar abin da yi bane ya za a yi jiya yanzu me ya za ta samu yanzu me ka san ya ana inda ba ta ce ta kadai tuno yuti ko Allah dinka tana da rabi ne wala hannisu wai kana zuwa idan da fala hannisu good saboda haka shi uba ba wani uba wani uba wani uba eh nan ba ta mata ne ne ce wani malam ya fita wani uba na fala aminu wani uba tin a wani uba tin barakallahu fiku wani uba tin ka manta an gane ko to saboda haka kaka ba kaka yana gefe ko shi ne kace an matsar da shi to shi ke yanzu sai a raba dukiya gida nawa shi wancan wani obati wannan kuma rabi wani obati nawa za a raba ta gida gida karka wani da kanka yawwa gida gida idan aka zo da aka raba ta gida gida ya za ta ɗauki nawa an kasa dukiya gida gida tana da rabi gida nawa za ta ɗauka ya biyar na injiniya biyar bisa shida za ta dauka rabi za ta dauka falahan nisu za a kasa shi gida shida nawa ne rabin shida shi ne yawwa injiniya saboda haka tana da uku ko shi kuma uba yana da ɗaya bisa nawa shida saboda haka zai ɗau guda nawa ciki saura nawa saura biyu donan biyu wa za a ba waye ya fi kusanci yanzu da ɗa a tsakanin kaka da uba eh waye ya fi kusanci ai annabi ya ga huwa li aula rajulin zaka yanzu da mahaifinka da kakanka waye fi kusanci da kai saboda haka kaka kallo zai ba abin da za a bai shi ne magana da bala amin ya yi shi kwafin jini amma so nake mu gane yanzu kaza kawai an yi raba daidai ne tsakanin tsadar eh kawai raba daidai aka yi kun gane ayi shi ne bahuwa ne aula rajulin zakara yanzu ba ga uba ba ga kaka tsakaninka da mahaifinka da kaka waye ku kusa da kai mahaifinka ya ku kusa da kai to shi kenan sai a ɗebi dukiya a bayar wannan misali muka yi ko zan ba za mu ja dogon misali wanda muka yi biya a wannan justice ya yi mana practical ko to da haka nan misali kawai da baya huwa zawu da wannan hadisin huwa ni aula rajulin zakar an bayyana da kyau ko to kun gane yadda ake yi ko da an zo an tattara kawai wani yazo ya jama ba an hana su ai an hana muka dan za ku zo za ko da suke kara fil in ka je koro ku ba za a yi court of appeal ta jara ka gama da kotun sarki yola ka ga wallahi koro ka za a yi an da ya karanta ya kalla abu zai ce kawai ya koro kara haka za a yi kana kuma gaba kuma koro domin baka ba san me kake ba an fahimta da kyau ko to haka yake ka'ida da zara an haɗu duka yan uwa sun zazo to wani ba zai koro wani shi sa Allah ya ce wa idza hadara al-ismata ulul qurba da zara sun zo kallo to a dan san musu da akwai wanda wallahi sai dai a bashi ba abin da zai samu duk da yadda yake ganin alaƙar da lawani ba za a bashi ba to wannan shi ne wannan mun yi mukaddima introduction akai wa huwa li aula rajulin zakar malai yace babu mirasul kalala babu da yake magana akan gadan kalala shine wanda ya mutu ba shi da kowa ba yaya ba iyaye haka ake cewa mun mata wa wallaita lahu walidun wala waladun shine kalala wanda ba shi da da iyayensa sun mutu kuma bai haihu ba shine kalala na an jabi bin abdullahi radiyallahu kun ga wato ya kawo ruwayar wanda a ce shi ma kamar haka ne kalala ne cewa an karbo daga jami'in da abdullahi allah ya kara masa yadda kada ya ce maristu marada wata rana rashin lafiya ta kama ni na yi rashin lafiya mai tsanani ba ta ni nabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ni sai annabi ya zo gaida ni wa abubakar sai na abubakar ya rako shi wahuma ma kiyan sun taho ne a kafa wane mutum fa wajada ni ugumiya alayya suna zuwa katara lokacin na ma suma inji jabi ya suma saboda rashin lafiya wa tawadda annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya alwala thumma sabba wudu'ahu alayya yace ya fara mun wannan ruwan alwala a kaina fa fakku yana jin wannan ruwan sai ya farfado bai dan nabi sallallahu alaihi wasallam ina farfadowa sai daga annabi alaihi salatu wassalam akai na fa qultu ya rasulullah sai nabi ya ma ikin Allah kai ba asna'u fi mali ya zan yi da zuciyata kun je da ake yi ko ya zan yi da saboda ya'yan yanzu ba ta biyan baki muna ga ya muku ba ta biyan baki in zaka yi abin da zaka yi kai da kanka a wani abun ma zaka bayar su sa rigima ba je da ba na ja ba ku misalin iyayen da wasu suka rike musu hajjau a ai ba misali nan yanzu dan girman Allah duk kudin da zaka yan tata dan tata yanzu cewa waya jin dadin komai wanda kuma dukiyar an bi Allah da ita kuma ana bin Allah da ita amma yace a cikin mutanen da ya sani wanda suke mace da ba kai wanda suka rage ba kai goma ba ka duba kalmomin da yake faɗa masu ban tausayi kullum abin da muke faɗa kenan bawan Allah idan Allah ya baka dukiya ba Allah da ita yi kokari gaba Allah ai yanzu ba sa biya ba sa biya iyaye baki ballan da zasu yi ba sadaka jariya kai da kanka daure kai da kanka ka daure kai da kanka wallahi wani a yanzu wani wanda ka bayar ma za su rigine ce wace yadda ba ba ke da saboda ka yi abin da za ka iya da rayuwarka duk da an san cewa mutum yana kuma girma yana kuma son kuɗi sai da za ka gane haka ka je ka ga dattijo a asibiti shekara tamanin da biyar amma aka ba shi wani ya zo duba shi ya ba shi ɗari biyu sai sa ta a ƙarƙashin kuɗi wataƙila sai bayan ya mutu da akwati ko haka annabi ya ji ayi ba burin da zai taba shiga ba jiran da mutum ya ji kasa a bakin sa to shi za idan Allah ya baka dukiya yi kokari ka ba Allah ne kawai to saboda haka Jabir da Abdullahi bayan ya farfado ya ce ya Rasulullah ya zan yi da dukiyata kai fa aqbi fi babi la haula wala quwwata domin ba kowa bai da yaya iyayensa sun rasu mun san labarin yadda mahaifinsa yake hada a Uhud mahaifiyarsa ta rasu sai wannan ƴan uwan nasa mata su kaɗai ki ta farko na haka yanzu su ne magada ko saboda haka sai ce ya zan yi da dukiyar nan wala min jibni bi shay'in annabi bai bashi amsa ba saboda wahayi bai sauka ba bai ba na amsa ba hatta nazalat ayatul ayatul miras yace har sai da ayar gado ta sauka ita ce yastafuna ka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha rithu ma tara wa huwa yarithuha in lam yakul laha waladun fa in kanat ithnatayn falahuma thuluthan mimma tarak wa in kanu ikhwatan rijalan ونساء فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم Allah yake yasabtunaka suna neman fatawarka kulillahu yufikum bil kalala ke ne da shi Allah ne zai muku fatawa zai ba ku amsa akan kalala shine wanda ba shi da iyaye ba da yaya sai Allah yake to ga yadda za gadan kalala zai zama in murun halaka idan mutum ya mutu shine halaka laysa lahu waladun ba shi da da ko ya wala hu uktun amma yana da yan uwa falaha ko yana da yan uwa falaha ni ko ma tara to za a ba ta rabin abin da yayi rabi wa hu yarithuha shi ma kuma zai gaje ta illa mai kullaha waladu in ba ta da da ita ma wannan yar uwa shi ma zai gaje ta wa in kana tafna dai amma idan yan uwan nan su bi ne mata walau masulu sani mata to za ka sa dukiya gida uku a ba su biyu bisa uku su raba kaga wannan yana nufin wa in ka nuna su wajen amma yana nufin nan guda biyu idan su da yawa ne ba kamar yan uwan jabir din wannan din da za su raba kun ga wancan rago tsayar fa huwa da aula rajulin zakar ko kuma babu ya kai ji bai mali ko to sai yace wa in ka nuna su wajen rijalan wani sa'a idan kuma mata da maza ne a takuɗe waɗannan yan uwa fa ni zakarin su da hazalun da yin kundi sai a musa a zakarin su da hazalun da yin in namiji ne zai samu kaso biyu duk da ba haihuwar sa aka yi ba mace ba ta daya haka za a raba biyon yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah ya yi muku wannan bayanin ai Allah tadillu dan kar ku bata mutum ya kibin abin da Allah ya raba da kansa wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai wane mutum to me za mu koya a ƙarƙashin wannan hadisin me za mu koya kuma kafin da wuce nan kun ga abin da ya sa su ƴan uwan jabir za su samu wannan ai kun ga shakikai ne ƴan uwa ne mata shakikai ko uwa ɗaya uba ɗaya yau to me za mu koya a nan shine falalar gaida mara lafiya hadisin ya nuna mana haka sannan an so mutum zai gaida mara lafiya ya taka ya je in zai iya in gurin ba mai mugun nisa ba ya tafi a kafa domin ya samu cikakken lada domin yana ƙara man lada takun da yake sannan kuma mun ji karara cewa albarka annaba wato asar na annaba alaihi salatu wasalam ya fito a fili domin gashi ruwan alwalarsa jabir ya samu albarka da yawa ɗinki an zuba ba a cikinsa wane mutum wane mutum ko ko ai na ja faɗa duk wanda ya samu ko wani malami ko shehi ko wani babban malami ya zuba ba ruwa ko ba shi ruwan baki ya sha ka sha corona virus ba wanda ake ko sai na Abubakar bayan sun bar duniya ba tsora da yin sai ka kiyaye mun taɓa zuwa gidan wani babban shehi a garin nan ana ta bada ruwan nan na kurkura baki ana sha ni wallahi yanzu wannan sha ba in ma tuntuni ba ba ban da wayo sosai sai ni ba zan sha ba to ai ba za ka yi karatu wani ce kan na yi din kuma ina hararo wanda suka sha din yanzu ba wanda yake karantar wace ni to saboda haka wannan shine kaga sai a sai a ai kokari a kiyaye azar na annabi alaihi salatu wasallam shine duk inda ya kai ya komo akwai albarka a tare da shi sannan mun ji halaccin yin wasiya ga mara lafiya mara lafiya za a ba shi dama kar a hana shi yin wasiya in dai hankalin sa na nan ko da malamai suka ce ko da hankalin na gushewa wani lokacin don lokacin da ya yi wasiya hankalin na tare da shi wasiya da yi yawwa in dai lokacin da ya yi hankalin sa na tare da shi to wasiya da yi amma lokacin da ya yi hankalin baya tare da shi to shi ne fa nan fa daya dan kawai su zo su ai lokacin da yayi kaza yayi kaza alƙali ne muku tambaya mai kyau in aka faɗi gaskiya bane mai to kun ji wannan mu je gaba mun ce ba wato abin nan zamu yi ba babu akhir ayatin unzilat ayatul ayatul kalala babu da yake magana akan cewa wai ayat da ta sauka a ƙarshe ita ce ayatul kalala عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال آخر آخر سورة نزلت براءة براءة هذه يتي سورة تسوكا كنجي يتي براءة من الله سورة التوبة وآخر آية نزلت يستفتونك آية كنجي كما يستفتونك أما جماعة طالبان ilimi banda wannan hadisin ai kun san wasu karatun da wanda aka yama ba haka bane wata haya ce ta zo a wani karatun daban arama bala aminu wata haya ce ta ƙarshen sauka wata ku yau man turja auna biyu ila la sura fa idan da kun ji wata magana ko to akwai wani karatun ban da wannan na'am ban ji ba ban ji ka fara cewa farko ba yi yan jiya wannan karatun yan jiya ne alyawma akmaltu lakum dinakum ba haka bane injiniya ba haka bane alyawma akmaltu lakum dinakum kaman ta hadisi ke da yanzu lokacin hajjatul wada ka fahimta da kyau ko ba karatun yan jiya ba shi ma akwai wannan ayar da ake faɗa alyawma akmaltu lakum dinakum sai kuma me ina so ku kawo ne domin ba da rajja suka yi dangane da wannan akwai maganganu guda goma eh kun kawo wannan ayat karshe sura kuka ce ina ja sannan aka ce ga wannan da muka biya yanzu nake in ji akwai wani karatun da wanda aka ji banda wannan shi nake so in ji to kamar yadda na faɗa malamai sun yi sabani akan wannan maganganun da yawa an kawo asar da yawa na manyan malamai an gane ko yawa akwai wanda suka ce wannan din ce kamar yadda kuka faɗa yanzu wasu kuma suka ce a ayar karshe ita ce dai wacce ku yau mace ja'una bi ila la thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun wasu kuma suka ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin wasu malaman ita suka kawo sannan wasu suka kawo ya tafi na qabulillahi yufikum amma da can da ya fi kwari shi ne wata ku yau man turja'una fihi ilallah shi ne ya fi kwari ta fi ayar karshe ku kiyaye don wannan ana faɗar bai kai sati wadda annabi ya faɗe ta yaba duniya bai kai sati ba wasu suka ce wasu awoyi ne ku kiyaye yinin da za a bai da ku zuwa ga Allah domin kana mutuwa kiyama ka ta tashi man ma ta kamar kiyamatu shi yasa wanda yake ta jiran kiyama ta zagi yana ta wasu abubuwa ne kiyama kana mutuwa shi kenan domin wa mu min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun za a kai shi madakata ne aji to ta ta kiyama ta tai to da haka bunzan da yafi inganci shine wa taqu yawman shine yafi inganci wayannan cikin maganganu a kawo kuma hadisin sun inganta amma dai wanda ya kura jiha shine wannan wasu ba da hujja da wannan ayar da a hadisin bara'u na wajen kafa hujja a wancan amma dai wannan ya fi inganci su kuma amsar da ake bayarwa akan ya sabtu naka kace masu cewa wata kuyo mace a karye kace a ayoyin gado ita ce ta kai ka duba wata amsa a ayoyin gado a hukunci kuma a yau masu mulki kun ga yadda ke fitarwa ka ga cin karo ta mora sai a ce an ci karo a shi yasa duk malamai zai su baka amsa kar ka zo ka rubi nan gaba zai ce ma a idan a kaza ne kaza ne bangaren kaza kuma kaza shikenan an wutar da kai haka ake yi ko hadisi kake kallo ya ci karo a garin idansa sai a baka amsa a ce ma bangaren kaza kaza wannan shi ne to bari mu je gaba tunda wannan ya fito to sannan abu na karshe shi ne irin yadda sahabbai suke da kulawa dangane da abin da ya shafi alkur'ani kun ga ba ta wasa ne babu man taraka malan na haka kwarai kuwa a kagabar yadda sabon ce da kishirwar neman ilimi da zaba wani abu ya zo ya shige musu duhu to tambaya ce a kasa haka ce kishirwar neman ilimi duk abin da ya shige musu duhu tambaya ce hadisin ya koyar da mu haka babu man taraka malan faliwarasatihi babu da yake magana akan duk wanda ya bar dukiya ya bar dukiya to ta magada in dai ya mutu an tabbatar da mutuwarsa ga magada ga abin da za a gada shi kenan rukunai sun tabbata ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bi rajuli almutawaffa an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda lalle annabi jira da mutum Allah tabbata gare shi yace kana yu'ta bi rajuli almutawaffa an kasance ana zuwa wa da annabi alaihi salatu wasallam da mutumin da ya rasu alaihi daini amma ana bin sa baki fa yasalu sai annabi ya tambaya kai hal taraka li dainihi fadlan ya ba wata rara da za a biya bakin sa annabi ya tambaya wa in hudita annahu taraka li dainihi wafa'an idan aka ba annabi labarin cewa ya bar abin da za a biya bakin nan sallah sai annabi ya masa sallah wa illa in ko ba haka ba to lai salli alaihi annabi ba zai masa Allah ana bin gaba yake cewa qala lil muslimin sai ya ce wa musulmai sallu ala sahibikum dan uwan ku kuma sallah shi dai ba zai ba balan ma fata Allahu alaihi al-futuh amma yayin da Allah ya ka buɗi ko dukiya ta samu kun ga karatun mu na satin da ya wuce ko da aka ce aka yi annabi karshen rayuwarsa ya je yomi ya je jingina da baki ya rasu da ya sa kun ji dalila lokacin da ya samu buɗi to ga abin da ya rika yi kalibai ce ana aula bil mu'mini na min anfusihim ni na fi tantanta in biya wa mu'minai baki fiye da kawukan to shi sa dukiyar ba ta zauna ba to mun duk abin da ya taso na musulmai to shi yake jigewa ba shi sa dukiya ba ta zauna ba har da ƙarshe ya iya karɓo jingira النبي أولى بالمؤمن من من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فنعم ومن توفي من المؤمنين النبي يأتي دقيو دو أن دير سيدة يكسي مؤمنين دقيو وترك دين اليبر باكي فعليه قضاؤه النبي يأتي توني زبيا ما kun ga su ba irin mu bane da mutum zai je ciwo bakin baiki in yanzu ne don ciya ban ya faɗi wannan ya shiga uku ko gwamna ko wani a su sai larura larura ce sun ɗauki baki larura gaske wa man taraka malan wanda ya bar dukiya baliwa rasatihi yuta magadan sai kun ji abin da annabi ya faɗa ana bin sa baki amma ya bar dukiya ba dukiya za a biya ba sai annabi ya ce to ta magada ce ku kyale ba ni zan biya ba bani sallallahu alaihi wa sallam yuri ala amalla yaskal baqa ya fi kowa bai da koyi aikowar da duhu ya yayi zuciyar kowa ta yayi ga tufa mai kyau da tsayi ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wa sallam ki zo da haka ji dukiyar da ake da ita fadi wannan sani za mu iya shiga kitabun ibad to ba zai yi ba kenan to za mu shiga kitabun ibad kuma littafin da zai magana akan kyauta shi ne za mu zo mu ji kyautar da bai ba halatta kai ka karba ba kwarai kuwa zau da haka za mu tsaya nan tunda mun cike a wannan muna roƙon Allah maka bakin sarki ya agaza mana um, wannan tambayar da yake yi cewa yi magana responsibility yake akan magada ne matsayin kanni da aka raba gado wai waɗanda suke tsammanin kashe kuɗinsu yadda ya kamata sannan kuma yadda ko bai kamata wato yadda ya kamata da ma yadda bai kamata ba kenan misali za su ta kashe kuɗin su yadda suka ga dama saboda suna tunanin cewa ai yan uwansu za su ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar su a wannan in da kuka gane haka ai mataki za ku ɗauka ba ga shi abin da Allah ya faɗa a cikin suratul nisa'i cewa irin wayannan da ba ai rike dukiyar dukiyar su ake ko yawwa ya aya take ku kilo mana al-nisa'i farko farko eh وابتل اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعجل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا kaji dokar da aka yi cewa idan kana da kanne dukiya ta zo aje ta yi kuma yadda ake yi idan da wani abu da za a zo don kar zakata ta taba ta sai a juya hatta idza balagun nikaha har sai sun kai matakin da wato sun balaga shine nikaha ba wai ne zuwa wuri ba a ya balaga aka ga yanzu yayi hankali ba in anastu minhum rushdan sai Allah ya ce idan kuma kun ji kanshin hankali tare da su an bar man miliyan goma ya zo ya matsa sai ka baki dubu ɗari biyar ana baki ya siyo waya iphone ta dubu ɗari biyu da hamsin domin hukaci ne karku baki allah karku baki domin an ce sai kun hararo hankali a tare da kuna baki ɗari biyar yanzu ya siyo waya ka gan shi ya siyo gezinoni haka to wallahi kuɗin abin lara su dare an fahimta da kyau ko ai sai na karanta yanzu na karanta ba to to na gane kai ma aikwatin ji to to an gane ko to saboda haka wannan shine kuna bashi wannan kuka ga har yanzu bai da hankali ko shekarar da talatin har yanzu duk da cewa ƴaƴan yanzu akwai marasa kunya wani zai kai ka kotu ma kana uwa ɗaya uba ɗaya zai kai ka kotu eh ka ji ne kai iyayenka idan ta kure da ƙarje ya matsa sai a bari amma dai kan iyayen ka kar a sakan masa dukiya ya je kake ka ai ko ki kaga ba ita abin da take yi wannan da kanje zuwa kamar yadda ban sani ba amma zo bisa ana bada dama a kotu kawai ta ta ajiye mutum yawa to kaji akawun ake budewa ai amma ba na jin kotu zai za ta ajiye ai za a samu matsala ai account za a ji karkashin kulawarwa kulawar su wasu kotun ko to to kaji karkashin kulawar kotu to ai inda da ake ji da karshe yan uwantaka za ta sa sai kun toziya ba ai san da zaka zo ka kula shi ma ba wanda ya sani bare kuwa an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan jiki kun je da ake yi in kun gano ya za rigima ko tun aka je aka yi bayani ita za ta buɗe a kawai ta ya zanto tana kulawa ne na to ai idan ya auren ya hankali sai a bai kai ma ka gamsu da wannan karatun kenan sai a ji an yi aure za a yi hankali ta na gaya ba wani kurma ne gan kana rawa kai zai ce maza aure in dai gan ka yanzu kana rawa kai zai ce a ma aure saboda ya wato ya sha wahala da ya aura saboda haka kun ji yadda ake idan dukiya ta zo idan kannan ka suka zo suna wannan fatakar ga abin da za a yi man kare ga niyyar da ba rike dukiyar za a yi in kuka take kuka ban mutu wallahi zai zo kuma ka san tsiyar su idan suka lalata dukiyar idan gidan da kuke ciki kansa za ta dawo kai ba gida ba duk abin da ya zanto kun yi musharaka za mu zo babu shi ba wallahi zai zin talwata da shi ɗakon duk uwa kwanta za a yi kada ji kana da Allah ya tsara to kun ji Allah ya dace da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa da dubobin sa mana ɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alƙairi Allah ta jawo mu bukatu muna roƙo Allah da sunayen ta jawawa da dubobin sa mana ɗaukaka duk musulmi mara ta lafiya gida da asibiti da Allah ka wata lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya duk abin da yake da mu Allah ka kawo cikin sarki kamar ba da mu abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana mun sai rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye wa al'umma musulmi muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa masu neman aiki da jari da sana'a da makaranta Allah ka taimake su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa ɗaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da suka sa aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamun muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malamin mu Allah ka ji kansu da gafara masu da kuma Allah ka ƙara wasu lafiya da tsawon kwana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ke kawai ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka wani ko guje mata matasan mu Allah ka fi tsora da hanya wani rijiya muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa Allah ka shirya mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا وفيك ربي العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.